أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan a safiya ta laraba a yau muna goma sha muna 21 ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda yake daidai da 12 ga watan 4 shekara ta 2023 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin suratul baqara a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 59 a yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 60 daidai insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci Allah maɗaukakin sarki ya sanya alkhairi da albarka cikin abin da za mu karanta Allah ta'ala ya mana jagoranci ya mana muwafaƙa ya sa mu dace da daidai الله تعالى يمنع البركة نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da lissafa ma banu Isra'ila ni'imomin da ya masa ni'imomin da ya musu kamar yadda muka yi ta ji tun daga farkon tafsirinmu na bana har zuwa nan tun daga faɗin Allah ta'ala da muka fara a bana ya bani Isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum har zuwa kan wannan ayan Allah yana ta lissafa ma banu Isra'ila cewa na muku ni'ima kaza na muku ni'ima kaza na muku ni'ima kaza to anan sai Allah ta'ala ya ce musu wa idhistasqa Musa liqaumihi tuna lokacin da annabi Musa ya nema wato a shayar da mutanensa ruwa ya roki ruwa wa mutanensa fa kulna sai muka ce idrib bi asaka alhajar dausan danka ka bugi wannan dutsen da shi da ya buga fanfajarat min husnata ashirata aina sai wato ainihin dutsen nan sai idanun ruwa guda goma sha biyu suka ɓuɓɓuko daga jikin wannan dutsen ƙad alima kullu unasin mashrabahum kowane mutane a cikinsu sun san ina ne mashayansu allah ya ce da su kulu ku ci washrabu kuma ku sha min rizkin la daga arzikin allah wala ta'thaw fil ardi mufsidin kar wato ainifin bayan kunci kun sha kuma sannan kuma ku koma wato ainifin a bayan ƙasa kuna mabarnata kuna wato ainifin wato masu a barna a bayan ƙasa kuna gaggawa wajen yada barna a bayan ƙasa wannan ayar ubangiji subhanahu wata'ala ya lissafa ma banu isra'ila wasu ni'imomi da ya musu wanda babu wanda zai iya musu waɗannan ni'imomin in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala yana gaya musu cewa lokacin da suka shiga cikin wannan ɗimuwar wanda mun ji irin dalilin da ya sa Allah ta'ala ya sanya su a cikin wannan ɗimuwar shine Allah ta'ala ya umarce su da cewa su shiga gari su shiga baitul maqdis wato al'ardul muqaddasa amma suka ki suka yi taurin kai har suka gaya ma annabi Musa cewa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun suka ce ma annabi Musa mu fa da ka gan mun nan matukar waɗannan mutanen suna cikin garin nan to ba za mu taɓa shiga ba da haka kai da ubangijinka ku je ku yaƙe su idan kun gama yaƙansu to sai ka fito ka zo ka same mu muna zaune a nan muna jiran ka in ya so an gama mu sai mu shiga da haka Allah subhanahu wata'ala ya ce fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard Allah ya ce to yanzu ma ya haramta musu shiga garin ya fasa na tsawon shekaru 40 za su yi suna ɗimuwa a bayan ƙasa to mun ji a baya cewa a lokacin da suke wannan ɗimuwar a cikin rahaman Allah tabaraka wa ta'ala sai saukar musu da girgije wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna was salwa Allah ya inwantar da girgije a kansu sannan ya saukar musu da alman da kuma asalwa ba don komai ba sai don saboda wato ainihin rahama da tausayi irin na Allah subhanahu wa ta'ala to a wannan wajen ma Allah ta'ala sai ci gaba da lissafa musu watsinsu daga cikin ni'imomin da ya musu har ila yau a lokacin da suke cikin wannan ɗimuwar kamar yadda abdullahi ibn abbasin Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi ya ambata cewa hakan ya faru ne a lokacin da suke cikin ɗimuwa lokacin da wato ainihin suke cikin wato damuwa da suka shiga sakamakon wannan ɗimuwar da suka shiga da aka sai zama an nemi ruwa an rasa da aka nemi ruwa aka rasa to annabi musa alaihi salam sai roƙa musu allah cewa a nuna musu inda za su samu wato ainihin ruwa to a nan akwai matsaloli da ya kamata mu cire daga cikin ayar don su nuna su fayyace mana tafsirin ayar a fili na farko allah ta'ala da ya ce wa'iris ta suka musa liƙaunihi a nan an samu abin da malaman nahawu suke kiransu da iltika usakinai ne a larabci idan an samu ɗauri guda biyu sukun da sukun guda biyu ba zai yi a karanta su a haka ba saboda haka dole ɗaya ɗau wasali ɗaya ɗau ɗauri daga ƙarshe dole sai a ba na farkon kisra na wato biyun kuma a bashi ɗaurinsa to shi yasa ainihi wa iz ne iz ɗauri ne za a yi sannan kuma shi ma istasqa ainihin sin ɗin ɗauri ne daga yanzu babu yadda za a yi a karanta su to shi yasa sai aka yi mazalun ɗin kisra saboda an samu iltiqa'us sakinin sai a karanta da wa idistasqa musa liqaumihi tuna lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya wato ainihin nema mu mutanensa ya roƙa ma mutanensa ruwa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa idistasqa Musa liqaumihi na'am a Allah subhanahu wata'ala ya ce to ka tuna ma ka tuna musu lokacin da annabi Musa ya roƙa ma mutanensa cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi musu ruwa to abu na gaba da za mu fahimta shine istisqa neman a saukar da ruwa neman a yi ruwa yana faruwa ne a lokacin da aka rasa ruwa shine istisqa shine roƙon ruwa kenan yana faruwa ne a lokacin da aka rasa ruwa idan an rasa ruwa to sai a yi wato sallar roƙon ruwa to shine Allah ta'ala sai ce wa idistasqa Musa liqaumihi to kamar yadda mu ma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi sallar roƙon ruwa ya yi sallah ya yi roƙon ruwa lokacin da aka rasa ruwa annabi sallallahu alaihi wasallama kharaja ila musalla mutawadi'an mutazallilan mutakhashi'an mutarassilan mutadarri'an annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa musalla shine filin da ake sallan idi ba a yi dama a masallaci ana samun musalla ne fili fallau in so samu ne ya zama a can wajen gari da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan je can in ana matsalar ruwa to akan je can a yi roƙon ruwa a tafi cikin kushu'i da ƙanƙan da kai da tsoron Allah shi samu aka ce ma in mutum zai tafi to rigan jikinsa ma ana so ya juya ta baibai ya saka ta a baibai idan zai tafi wato dai ya fito a gaban Allah a matsayin ainihin tantagaryen matsiyacin yana bukata zuwa ga Allah yana bukata a wajen Allah kaga wanda ya wanda ya shadda da guga yayi hula mai kwalba a kansa kaga wannan ai ba a kusan wato halalle a gare shi amma a wajen ba abin da ake bukata ba kenan abin da ake bukata a wajen shine ka fito a matsayin kafi kowa talauci ka fito a matsayin kai ne afqalul ibadi ila Allah kamar kai ne kafi kowa talauci saboda zunzurutun kankan da kai da kaskantar da kai ma Allah subhanahu wataala na'am to sannan kuma ya yawa kamar yadda ya zo a cikin hadisi daga wato sahabi abdullahi bin yazid almazini ya ce kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila almusalla fastasqa wa hawwala rida'ahu thumma salla raka'atayn hadisin na cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi zuwa musalla yayi roƙon ruwa da ya tashi sallah sai ya juya tufafinsa sannan sai ya yi sallah raka'a biyu kuma aka yi addu'a saboda aka yayi salatul istisqa'i kamar yadda a ruwayoyin hadisai da dama suka zo saboda aka wannan ya nuna mana sunna ce idan ana cikin matsatsi da rashin ruwa a je a yi addu'a a roƙi Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ruwa da aka ɗayan biyu ko dai an halatta ma liman limamin juma'a ya yi addu'a a kan mimbari kamar yadda hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama yana kan mimbari wata rana wani mutum ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulallah halakatil amwalu wa ja'al iyalu wal auladu ya ce ya manza Allah fa an ɗauke ruwa fa ba ruwa dukiyoyi sun halaka dabbobi suna ta mutuwa iyalai da 'ya'ya sai yunwa suke ji fada'ullaha an yuskiyana roƙa mana Allah ya yi mana ruwa kaga anan ma wani tauhidi ya karantar da mu bai ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saukar mana da ruwa ba sai ce roƙa mana Allah ya yi mana ruwa roƙa mana Allah ya mana ruwa kaga wanda zai ce maka in ka shiga matsatsi ka nemi taimakon Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna bai san waye Annabi ba ya nuna bai san Annabi ba tunda cewa yayi roƙa mana Allah ya mana ruwa inda a ce ba haka ba ne manzala sai ya ce masa ina annabi ba ya ka ce na yi ruwa ba in taimaka muku ba sai ka ce in roƙi Allah amma saboda annabi ya zo ya karanta da tauhidi ne da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai dakatar da hudu ba ya daga hannunsa ya ce Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allah ka kawo mana agajin ruwa ka saukar mana da ruwa ka sauka mana da ruwa annabi bai sauke hannunsa ba sai da hadiri ya haɗu a sama kafin a fito daga sallah wayanda suke waje sun jike jacob a cikin ruwa sahabbai suka ce mutum in zai haye da kalin kofar gidansa sai ya tattare tufafinsa saboda yadda ruwa ya kawo sanda aka yi sati guda ana ruwa ruwa ya ta nuna cewa wannan mutumin ya dawo ta wannan kofar da ya shigo wata ruwa ta ce wani mutum daban ya zo ya ce ya manzan allah to abu fa ya sake maimaituwa dabbobi sai mutuwa suke yi kuma kuma ana ta samun matsala ana ta mutuwa shukoki komai na ta mutuwa ya ce to ina roƙonka ka roƙa mana Allah ya ɗauke mana ruwan nan annabi sallallahu alaihi wasallama sai dinga addu'a na Allahumma hawalaina la alaina Allah ruwan nan akai shi ta can gefe gefe akai shi can jeji ta haka aka ce duk inda annabi yayi haka da hannunsa to sai a ga ruwan ya tafi can da aka sai ya koma madina tana zagaye ita ce a tsakiya ba a ruwa ruwa ana ta ruwa a jeji sallallahu alaihi wa sallama kaga muhallin shahid shine annabi ya yi istisqa'i akan minbari sannan ya nuna mana cewa ba shi ke saukar da ruwa ba inda gunsa ake zuwa neman taimako in an shiga matsatsi da ba bukatar ya je roƙon ruwa ba bukata to ya in yana biyan bukata ya za a yi rashin ruwa a zamaninsa balle har a bukaci zuwa roƙon ruwa kaga ba zai yi ba ba zai yi ba Allah ya gyara mana imaninmu sannan da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idh istasqa Musa liqaumihi fa qul nadrib bi'asaka al-hajar fanfajarat akwai abin da aka yi hazafin sa aka cire shi wanda dole in kana so fassaran ya tafi yanda ya kamata sai ka kawo shi shine fa qul nadrib bi'asaka al-hajar Allah ya ce muka ce bugi wannan dutsen da sandanka kawai sai Allah ya ce fanfajirat sai ya tsatsage abin da aka shafe shi ne da aka ce buga faƙul labdurib bi asaka alhajar ai fa daraba fanfajirat sai annabi Musa ya buga din sannan sai ya tsatsage da muka ce buga kaga anan Allah bai kawo cewa ya buga din ba sai ya kawo me ya faru bayan ya buga din bayan ya bugi wato dutsen da sandansa Allah sai kawo me ya faru bayan ya bugi dutsen bai kawo cewa ya bugi dutsen ba saboda haka dole sai ka yi takadirinsa faƙul na drib bi a sokal hajar sannan kuma a nan wannan zai nuna mana cikan ƙuduran allah da ikon allah akan duk abin da ya ga dama a baya mun ji cewa wannan sandar ta annabi musa ita ce dai allah ya ce ya bugi kogi da ita fanfalaka fakana kullu firkin ka tsaudil azim da ya bugi wannan kogin sai kogin ya koma dutse ya koma kamar dutse a nan kuma wannan sandar kuma aka ce bugi dutse da ita fanfajarat min huthnata asharata aina sai ga ruwa ya fito daka Allah mai iko ne wannan sandar aka bugi ruwa ya koma dutse wannan sandar aka bugi dutse ya koma ruwa kaga a wancan lokacin da aka ce bugi wannan kogin mafitan shine wannan ruwan ya koma dutse a yanzu kuma a nan da aka ce bugi wannan sandar bugi wannan dutsen to mafitar kuma shine ruwa ya ɓuɓɓuko daga dutsen kaga lita'alamu annallaha ala kulli shay'in qadir dan mu gane cewa Allah mai iko ne akan dukkan komai ashe duk bukatunmu Allah subhanahu ta'ala yana da ikon biya mana su ba wata bukatar da tafi karfin Allah ba wata bukatar da ta fita daga da'iran ilimin Allah subhanahu ta'ala. matsalar mu a galibin lokutan mu ko addu'a ce zamu yi ba ma yin ta da yaqini ba ma yin ta da yaqini mukan yi ne da daldal da kuma wato muna ganin anya zai yi bari dai mu gwada ne ko mutum ne zai ce ku bani lakanin addu'a wanda zan yi Allah ya biya mun bukatata in ka bashi addu'a ga addu'ar da ta tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama to in tashi yin addu'ar yakan yi ne a bisa kokonto a bisa shakka to shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah ta'ala ya samu dace da haka Allah ya ce faqul nadrib bi asaka sannan kalmar al'asa kalman al'asa a larabci kalma ce da take nufin wato mace na sanda shine al'asa ismin ma'ruf suna ne sananne asa ba za ka zo cewa a larabci ka ce a al'asa in ka zo magana akan sanda ka ce asatu kaga larabcinka ya yi gwari da yawa kamar yadda Allah subhanahu ta'ala da ya tambayi annabi Musa cewa wani lokaci menene a wannan hannunka sai ce hiya asaya atawakkau alaiha kaga hiya asaya wannan ya haunin lil idafa aka kawo ta an kawo ta ne dan wato nuna mallaka cewa wannan din ita sanda ta ce bai ce hiya asati ba hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra faƙul na bi asaka alhajar shine dutse kenan dutse guda ɗaya kenan ko kuma ya zama jam'insa ahjar idan ya zama jam'i ne wanda yake da ƙananun adadi kaga uku ma ai jam'i ne hudu jam'i ne biyar jam'i ne har zuwa goma duk jam'i ne amma idan ya zama cewa adadin ya yi yawa to ba za a kira shi da ahjar ba sai a kira shi da hijara thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa kaga fahiya kal hijara sai koma kaman duwatsu wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar asuratul isra yace qul kunu hijaratan aw hadida in kun so ku gama ku zama duwatsu ko ku zama karfe amma dai Allah zai tada ku bayan kun mutu saboda haka sannan a wani wajen da ya ce wa amɓalna alaihim hijaratan min sijji أمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود kaga wa amɓalna alaihim hijaratan ko wa amɓalna alaiha hijaratan suratu hudin da suratul hijir kaga hijara wato duwatsu kenan sannan sai Allah ya ce fanfajarat min husnata ashirata aina kamar yadda ne bayani cewa an yi wato ainihin hazafin wani abu shine taqdiruhu fadaraba fanfajarat to Allah subhanahu wata'ala mu sani cewa yana da iko da zai bubbukar da wannan ruwan ba tare da annabi Musa ya bugi wannan dutsen da sandansa ba saboda ai ko a hankalce mun san cewa da in ba ikon Allah ba babu yanda za a yi kawai da ka da ke dutse da sanda kawai ka ga ruwa ya bubbuko ai ba zai yi ba ai tare da cewa mun saba gani ruwa na ɓuɓɓukowa daga jikin dutse amma ka samu kurman dutse misali kawai ka buge shi da sanda kawai sai aga ruwa ya ɓuɓɓuko illa an ya sha Allah sai dai saboda ikon Allah to Allah yana da ikon ya fasa dutsen ruwa ya fito amma menene dalilin da ya sa Allah bai haka ba ya ce ma annabi Musa ɗau sandarka ka bugi wannan dutsen saboda a koya mana al'akhudhu bil asbab a koya mana cewa musulunci bai yarda da mutum mai zaman banza ba ana so kowa ya tashi ya struggle kowa ya tashi ya faɗi tashi ya bugi can ya bugi can don ya nema makansa inda Allah ya so da kowa zai kuɗi da kowa zai arziki duk wanda ka gan shi ya tara kasuwa ya tara shaguna inda Allah ya so inda Allah ya rubuta masa nan ko da bai je kasuwa ba zai samu wa'annan kuɗin amma ya zauna a gida ya gani ko zai samu haka ba zai yi ba saboda haka Allah ya rubuta a yi riko da sababi a kuma dogara ga Allah a yi riko da sababi a dogara ga Allah kamar irin yadda Allah ya yi mana na Maryam ne lokacin da Allah ya kaddara mata haihuwar annabi Isa alaihi salam da aka karshe da Allah subhanahu wataala ya ce mata ga wani kututturen dabinun nan ki girgiza shi wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla
هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا kaga Allah ya ce mata ki girgiza wannan kututturen dabino za ki ga ɗanyun dabino nunannu suna faffaɗowa in Allah ya so zai zubo mata da su amma ga ta lokacin tana naƙuda ne amma Allah ya ce mata ta jijjiga shi ya faɗo saboda dai duka a nuna mana musulunci yana son mutumin da yake da kazar-kazar don ya taimaki kansa ya yi kansa abin da ya kamata sannan allah ta'ala ya ce fanfajarat minhu sai ce ithna ashirata aina ithna ashirata aina kaga a allah da allah ta'ala da ya ce fanfajarat minhu minhu ithna fanfajarat haka ne ko fanfajarat min husnata ashrata aina Allah ta'ala ya nuna mana cewa da annabi Musa ya daki wannan sandar ya daki wannan dutsen da sandansa an samu idanun ruwa guda goma sha biyu da suka fito wato suka bubbuko suka tsatsage daga wato ainihin wannan dutsen to na farko dai al'ainu malamai suka ce suna ne da aka yi ishtiraki duk wata halittar Allah an yi tarayya akan sunan al'ain shine ido amma kowace halitta yanayin idonta daban har a cikin mutane ma kowa da irin nashi idon to da haka Allah ta'ala ya ce fanfajarat min husnata ashrata aina an sama wato ainihin idanun ruwa guda wato ainihin goma sha biyu wanda suka fito daga wannan dutsen don mutane wayannan wato dangin annabi Musa alaihi salatu wassalam su samu daman da za su sha ruwa to wannan idanu guda goma sha biyu da aka samu daga wannan ruwan al'imamu daga wannan dutsen al'imamu ibn kathirin allah maɗaukakin sarki ya masa rahama ya kawo asal daga abdullahi ibn abbasin allah ya ƙara yadda a gare su ya ce wa ja'ala baina zaharanaihim hajarun murabba'un wa hajarun murabba wa amara musa alaihi salatu wassalam نعم وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع وأمر موسى عليه الصلاة والسلام فضربه بعصاه الله سبحانه وتعالى يا سنيا أتكاي أتكالونس الله يا سنيا وندوس وندك مربع شيني مي فوقنا abin da yake da dungu guda hudu shine za a kira shi da murabba sai kuma ya umarci annabi Musa alaihi salam cewa ya bugi wannan dutsen da wannan sandarsa fanfajarat min husnata ashirata aina sai aka samu idanun ruwa guda goma sha biyu sun fuffuto fi kulli nahiyatin minhu thalathu uyun daga kowane bangare kowane dungu sai aka sama wato idanun ruwa guda uku a kowane dungu idanun ruwa guda uku wa a'lama kullu sibtin ainahum sannan Allah ta'ala ya sanar da kowanne dangi a cikinsu ya sanar da su inda za su sha ruwansu kamar lokacinsu su banu isra'il ƙabila-ƙabila ce wasu malamai suka ce ƙabila ce da ya samu asali daga 'ya'yan annabi yaqub alaihi salam su goma sha ɗaya ko kuma sha biyu to yanda suka samu shine wannan ɗan annabi yaqub ɗin ga danginsa da wane har zuwa jikansa har zuwa kaza har zuwa kaza kabilansu shi ma gashi shi ma gashi ma gashi kamar yadda wasu na kiransu da wasu na yahuza lawi da wane ne da wane ne da sauransu ma anzalallahu bi hamin sultan da aka to ya zama cewa kowane kabila sun kama idon ruwa guda daya cewa duk yan kabilanmu waɗanda muke tare har zuwa ga kakanmu har zuwa ga annabi yaqub to ga wajen shan ruwanmu nan yashrabuna minhu minha la yartahiluna min manqalatin illa wajadu zalika ma'ahum bil makani alladhi kana minhum bil manzil awwal daga suka sha sannan kuma ba sa wato ainihin tashi daga wani waje su koma wani waje face sun samu wannan idan ruwan na tare da su kamar yadda suka faru a farko saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce fan fajarat min husnata ashrata aina qad alima kullu unasin mashrabahum kamar yadda ne Allah ya cewa wa qatta'nahu musnatay ashrata asbaqan umama mun karkasa su sun zama dangi dangi al'umomi guda goma sha biyu wa wahayna ila musa idh istasqahu qaumuhu an idrib bi'asaka al-hajar lokacin da mutanen annabi musa suka nema wato ainihin ya roka musu Allah a shayar da su ruwa sai muka masa wahayi cewa bugi wannan dutsen da sandanka fan bajasat min huthnata asharata aina Allah ta'ala ya ce to sai wannan wato ainihin idu wato dutsen nan sai ya tsatsage ya faffashe sai aka samu idanun ruwa guda goma sha biyu kada alima kullu unasin masharabahu imamu abiya Allah tabaraka wa ta'ala ya masa rahama yana cewa waja'ala lahum hajar waju'ila lahum hajarun mithla ra'si thawri yuhmalu ala thawri yace Allah subhanahu wata'ala kaga mun ji cewa Abdullahi ibn Abbas ya ce mana dutse ne murabba dutse ne mai dungu guda hudu to shi kuma Imam Atiya sai ke cewa dutse ne wanda girmansa kaman girman kan bijimi ne wanda ana ɗaura shi ne akan bijimi fa idza nazalu manzilan wada'uhu idan sun sauka a wani waje to sai su wato ainihin ajiye dutsen a ƙasa fa darabahu Musa bi asahu annabi Musa sai ya bugi wannan dutsen da sandansa fanfajarat min husnata asharata aina sai a samu idanu guda goma sha biyu sun fito na ruwa fa idza saru hamaluhu in sun tashi tafiya sai su sake ɗaurawa a kan wannan wato ainihin bujimin ala saurin fastam sakalma to sai ruwan sai ya tsaya sai ruwan sai ya bar zuba saboda haka duk inda suka sauka sai su ajiye sai annabi musa ya bugi dutsen da sandansa sai wato ainihin ruwa ya fito idan sun gama sai su ɗaura kuma su ci gaba da tafiya sannan al'imam Usman bin Aba al-Kharasani yake cewa ya samo daga babansa Aba al-Kharasani cewa kana li bani Isra'ila hajarun banu Isra'ila sun kasance suna da wani dutse fa kana yad'uhu Harun annabi Harun shine yake zuwa ya ajiye dutsen wa yadrubuhu wa yadribuhu Musa bil asa shi kuma annabi Musa sai bugi dutsen da sandansa Imamu Qatada kuma yake cewa kana hajarun turiyan dutse ne da aka samo shi daga garin turi saina wa shajaratan ta huruju min turi saina
وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين muhalli shahid shine sunan garin turi saina daga turi saina min at-tur yahmilunahu ma'ahum suna daukan wannan dutsen su tafi tare da shi hatta idza nazalu idan sun sauka a wani waje darabahu Musa bi asahu annabi Musa sai bugi wannan dutsen da wato ainihin sandansa wannan ita ce maganar al-Imam Qatada Allah madaukakin sarki ya wato ainihin yi masa rahama to sannan Imam Dhahhak ya kawo ruwaya daga Abdullahi ibn Abbas yace lamma kana banu Isra'ila fitti shaqqa lahum min al-hajari anharan lokacin da banu isra'ila suke cikin wannan dimuwal da muka karanta a jiya ko kuma a shekaran jiya wallahu alam a Allah subhanahu wataala sai ya tsatsago musu ya bubbuko musu daga wannan dutsen aka samu idanun ruwa lokacin da suke cikin wannan dimuwal Sufyanu Thauri Allah ya masa rahama ya rawaito daga Abu Sa'idin daga Ikrama daga Abdullahi ibn Abbasin ya ce zalika fitti wannan ya faru ne sanda suke cikin ɗimuwa da raba lahun musa alhajar annabi musa ya buga ya buga musu wannan sandan fasara fihi ta ashirata ainan min ma'in sai aka samu wato ainihin idanun ruwa guda goma sha biyu likulli sibtin minhum ainun yashrabuna minha kowane wato ainihin kabila cikinsu suna da idan ruwan da suke sha daga wannan ruwan to sai dai malamai suka ce to ta yaya aka yi kowace kabila suka gane ga inda ya kamata su sha ruwa to shine yahya ibn nadhr yace na tambayi wato malami na juwaibir kaifa alima kullu unasin mashrabahum ta yaya kowane mutane a cikin su suka san cewa ga inda ya kamata su je su sha ruwa ga idan ruwan da ya kamata su tsaya a wajen yace da na tambaye shi sai ce kana musa ya da'ul hajara annabi musa ya kasance yakan ajiye dutsen wa ya min kulli siftin rajulun sai a samu kowace ƙabila sai mutum ɗaya ya tashi wa ya duribu musa alhajara annabi musa kuma sai ya bugi dutsen fayanfajiru min husnata ashirata ainan sai a samu idanun ruwa guda goma sha biyu sun fito ma'ana ƙabilu guda goma sha biyu to kowane ƙabila mutum ɗaya ya taso da aka bugi dutsen sai idanu ruwa guda goma sha biyu suka fito da haka fayandahu min kulli ainin ala rajuli saboda haka kowane wato ainihin idan ruwa guda ɗaya in ya fito sai zama yana saitin inda wani mutum ɗaya yake tsaye faye da uzalikar rajulu siftahu ila tilkal ain sai wannan mutumin sai kira sauran 'yan uwansa da danginsa zuwa ga wannan idan ruwan da haka shine nasu sannan kuma wannan ayar ko wannan kissar ta yi kamanciciniya da wanda muka kawo a cikin suratul a'raf a sai dai ita suratul a'raf makiyya ce suratul baqara kuma madaniya ce mana suratul a'raf an saukar da ita ne kafin hijira suratul baqara kuma ta sauka ne bayan hijira bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira daga Makka zuwa Madina to shi yasa sai zama a suratul a'raf a suratul a'raf sai zama ana maganan ne da lamirin ghaib wato kamar ana ba da labari ne a inda ba sa nan saboda lokacin Allah yana kissanta ma annabinsa abin da ya faru da su a lokacinsu ne a suratul baqara kuma da ta zama madaniya sai zama wato ainihin maganar Allah subhanahu wata'ala yana yi ne kai tsaye da su kamar yadda muka ji tun daga farko ya bani isra'ila ya bani isra'il ya bani isra'il to da haka a suratul a'raf Allah ta'ala yana kissanta ma annabi ne abin da ya faru a nan kuma suratul baqara Allah yana ce musu ne ku tuna na muku kaza ku tuna na muku kaza ku tuna na muku kaza ku tuna na muku kaza Allah yana lissafa musu ne wancan ana ba mu annabi labari ne wannan kuma ana musu tuni ne akan ni'iman da aka musu kar su bijire ma dokokin Allah kar su ki imani da annabin Allah kar su ki imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahu ta'ala alam daka Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna a ga abin da yi mabanu isra'ila to sannan wannan dutsen wasu malamai suka ce a dutse ne alhajar almuradu bihil jins ana nufin jinsin dutse kowane dutse kawai aka ce idrib bi asaka alhajar kawai samu dutse ka bugi sandanka da shi mun ji cewa wasu malamai sun ce dutse ne muayyan wanda suke da shi wasu kuma suka ce ana nufin jinsin dutse kawai kowanne kawai ka samu kawai ka buga kamar yadda Sheikh Uthaymeen ya nuna ya ce wa hadha ablagu min amin alqawli bi annahu hajarun muayyan wannan shi yafi kaiwa makura wajen dalili sama da kace dutse ne sananne to sai ce wannan sandan annabi musa ɗin tana da ayoyi manya-manya guda hudu na farko annahu yulqiha annabi musa yana jefar da sandan fatakunu hayya tas'a sai ta zama wato macijiya tana tafiya da sauri qala alqiha ya musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a Allah ya ce masa jefar da sandanka ya kai Musa da ya jefar da ita sai ga ta ta dawo katuwar macijiya kuma tana gudu kamar karamin maciji saboda haka thumma ya'khudha sai kuma ya sake dauko sandan fata'udu asan sai ta sake komawa sanda qala khudha wa la takhaf san'iduha sirata halula Allah ya ce dau sandan karka ji tsoro za ta koma sanda kamar take a farko na biyu annahu yadribu bihal hajar fayanfajiru uyunan Allah ya annabi Musa yakan dauki wannan sandan ya bugi dutse da shi sai ya samu idanun ruwa kamar yadda muka ji ana na uku annahu yadribu bihal bahar zai da kisan wato dutse wato ruwa kogi da shi fanfalaqa fayanfaliqu annahu daraba bihal bahra fanfalaqa fakana kullu firqin ka qawlil azim ya bugi kogi da sandan sai zama sandar wato ainihin kogin ya dare kowane bangare sai zama kamar dutse babba na hudu annahu alqaha hina jitama'a ilaihi sahara lokacin da bokaye suka harhaɗu don su ƙure shi da ya wurga musu sandan wa alqaw hibalahum wa isiyahum suka jajjefa nasu suka jajjefa igiyoyinsu da sandunansu fa alqaha sai jefa nashi fa idha hiya talqafu ma yafikun sun jefa nasu sandunan da igiyoyinsu da menene duk sun dawo kananan macizai da ya jefa nasa kawai sai gashi nan tana haɗe duk abin da suka idiri wannan duka aya ce daga cikin wato ayoyin da ko ka ce mu'jiza ce daga cikin wato mu'jizojin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu annabi Musa alaihi salam kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bai mu annabi sallallahu alaihi wasallama sama da wannan mu'jizan shi annabi sallallahu alaihi wasallama an taba zuwa ruwa ana neman ruwan sha sai aka ga hannunsa ruwa yana ɓuɓɓukowa daga hannunsa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama saboda haka wannan a mu'jiza ce da tafi wato take da girma wanda ta bayyana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar yadda a hadisi ya zo daga sahabi abdullahi bin mas'udin yake cewa kunna ma'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallama falam najid ma wata ran muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai muka rasa ruwa fa utiya bi taudin sai aka kawo masa wani kwano ko wata ƙwarya fa adkhala yadahu fihi sai annabi ya sa hannunsa a ciki yace falaqad ra'aytul ma'a yatafajjaru min baini asabihi wa yaqulu hayyan hayya 'ala at-tahur hayya ala tahur yace naga annabi sallallahu alaihi wasallama da idona naga ruwa na bubukowa daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga yatsinsa manzon Allah yana cewa hayya ala tahur ku zo ga ruwan tsarki nan at-tahur a larabci in an yi mada'u mabawun din damma ya zama tsarki kenan in an masa fataha ya zama ruwan tsarki ko ruwan wanka shine at-tahur da kuma at-tuhur haka yace na gani da idona da idona na ga ruwa yana bukowa daga yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam haka sai yace sai Imam al-A'mash yace na tambayi yace na tambayi Jabir ko kuma Salim bin Abil Ja'ad yace na tambayi Jabir kam kuntum yawma idhin ku nawa ne a wannan wajen sanda aka yi faru qala alfan wa 500 sai yace mu 1500 mu mutum 1500 wannan ruwaya ce da imamun nisa'i Allah madaukakin sarki ya yi masa rahama ya rawaito sannan daga ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kulu washrabu min rizqillah abin nufi shine wasu malamai suka ce kulu washrabu ku ci ku sha shine kulul manna kulul manna wasalwa washrabul ma idan kun ci almanna wasalwa da muka ji a baya sai kuma ku sha ruwa da kaga Allah ya fidda su daga damuwa kenan kulu washrabu min rizqillah wala ta'thaw fil ardi mufsidin sannan kuma kar ku koma kuna yada barna a bayan kasa wanda wannan ayar kuma za ta nuna mana cewa Allah ta'ala yana so in yi ma mutum arziki ya masa ni'ima to kada ya zama mabarnaci abin da ake so shine ya zama akwai bambanci tsakanin godiyar wanda Allah ya masa ni'ima da wanda bai samu ba wanda ya fi kowa samun wadatar rayuwa da dama a rayuwa to ya kamata a ce ya fi kowa godiya ma Allah ya kamata a ce abu kowa hidimta ma addinin Allah kisa ake so mutumin da yake da mulki shugaba ya zama hidimarsa ga addinin Allah ta fi talakawansa saboda Allah ya bashi damar da bai ba talakawa ba Allah ya bashi ikon da bai ba waɗanda suke ƙasa da shi ba da haka Allah ya ce musu ku ci ku sha kar kuma ku zama kuna yaɗa ɓanna a bayan ƙasa kar ya zama don Allah ya azurta ku kuma ku zama maɓannata Allah ta'ala ya samu dace wannan shine bayanin da za mu yi akan wannan aya ta 60 in Allah ya kai mu gobe za mu sake binta mu samu fa'idoji kaɗan daga cikinta sai kuma mu ci gaba daga aya ta gaba wa idkuntum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahid Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ya sa albarka da alkhairi a cikin rayuwarmu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك يا هادي يا سلام يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين